بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda shine ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu taha aya ta tamanin da shida daidai za mu tashi da yardar Allah tabaraka wa ta'ala arama idan za ka yi tunawa satin da ya wuce mun tsaya ne akan kan rubu'i mun yi aya biyu ko uku haka sai ka fara daga wa ma'a jalaka an kaumika ya musa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فموسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا نعم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
إن ذاكو إيتنا و mun tattauna akan abinda Allah madaukin sarki ya gawa annabi Musa lokacin da ya zabo mutane 70 suka tafi don ganawa da Ubangiji da karbo a taura da ka a ƙarshen tafiyan sai ya yi sauri don ya isa wajen Ubangijinsa baraka wa ta'ala saboda shauƙin ya haɗu da Allah ya ga tafiyar da abokanan tafiyar suke yi bai yi masa ba ba ta yi masa ba to da ya je wajen ubangiji sai Allah yake ce da shi a'a me ya gaggauto da kai wa ma'a ajalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawa ka taho ka baro mutanenka ya kai Musa alhali kuna tafiya tare sai annabi Musa ce ya ubangiji ai ga sunan suna kusa da ni ba nesa suke ba kuma ulai ala athari kuma nayi gaggawa ne dan zo in samu ganawa da kai ka yarda da ni shauƙin haduwa da kai sonka kaunarka ya Allah to shine Allah yake bashi labari cewa wancan mutane da ka taho ka baro su kun san ya tafi ya bar sauran mabiyansa da ɗan uwansa haruna ya ce ga sunan ka kula mun da su har muka ta tsawaita bayani dangane da hukuncin ko muhimmancin mutum mai da'awa ya kula da al'ummar da yake tafiya tare da shi take tafiya tare da shi Allah ya ce mun jarrabe su bayan ka taho ka bar su wani mutum mai suna samiri na yi muku bayanin waye wannan samiri din ya batar da su sai ga musa ya koma bayan ya gama ganawa da ubangijinsa kwana arba'in ya yi yana cikin fushi da bacin rai da tsananin fushi ne na asifa ya ce ya ku mutane na yanzu ubangijina ba ya muku alkawari mai kyau ba lokacin ne ya yi muku tsawo da na tafi na barku kuka gai gajen haƙuri har kuka dawo kuna shirka ko ku so kike kuke fushin ubangijin ku ya fada gare ku kuka saba wa lokacin da muka yi da ku zan dawo sai suka ce qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina suke bashi labari ya kai Musa mu ba mu saba wa wannan maw'idi naka da kai za ka dawo wajenmu ba ba mun saba kuma mun ƙi yadda da lokacin da ka faɗa ba ne ma akhlafna maw'id alkawari ya yi musu alkawari lokaci kaza zai zo suka ce wallahi ba mu saba wa al'amarin wato alkawarinka ba bimalkina bisultanina da ikonmu ba muna ba mu da iko ko kuma bimalkina bitaqatina ba mu da hali ba da ƙarfinmu ba bimalkina bi amrina ba haka kawai muka saba maka ba ya kai musa sai dai kawai mu mun ɗauki wani nauyi ne na kayan kwalliyar wato ƙibɗawa walakin na hummilna auzaran min zinatil qawm ay ma akhlafna ahadaka bi amrina walakin na hummilna mun ɗauka an ɗora mana nauyi aka ɗora mana asqal da ahmal duk kayan nauyi ne na zinatul qaum qaumu din ana nufin kibdawa ne kayan kwalliyarsu ne suka ɗauka ta hanyar zalunci ka iya cewa warwasu suka yi kayan wasu mutane suka ɗiba faƙazafnaha da muka ɗauka sai muka je muka jefa su a cikin wuta da karɓan shawarar samiri samiri ya zuga su ya ce ku je ku zabga su ku je ku zuba su a cikin wuta shine faqadhafnaha fakadhalika alqa samiri kamar haka ne kamar yadda muka jefar da kayan nan da muka ɗauka na kayan kwalliya da ado na kibdawa muka zuba su a cikin wuta muka rabu da abin da ke hannunmu shi samiri haka ya dauka ya jefar da nasa yadda al'amarin yake shine um, na farko sun saba wa alkawali na annabi musa ta hanyar sun wayi gari sun dawo suna bautar wani Allah alhali ya basu akan tauhidi shine ibadatul ijili ina so ku fahimci wannan na dawo farkon ayan ne dan dada fasa bakin menene abin da yake zargin su ne sun saba sun saba ya ba su lokaci zai dawo lokaci kaza ku ci gaba da bautawa Allah har in je in karbo muku abin da zai shiryar da ku shine a taura wa'azi daga ubangiji na ku ci gaba da yin tauhidi amma sai suka saba suka dawo suna bautar dan maraki da suka ga bai zo ba annabi haruna ya ce da su to ku zo mu bi sawunsa mana tunda annabin ku ne kun ga ya daɗe bai zo ba sai ku zo mu bi sawunsa ba mu ji me ya faru suka isbi haruna suka ce muna nan haruna ya hana su yace ku daina bauta wani ba Allah ba annabi Musa zai fushi da ku Allah zai fushi da ku yace ku zo mu tafi suka ce a'a qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa suka nuna masa a'a suna nan a kafe akan wannan har sai Musa ya dawo gare su to a nan gurin sai yake zargin su yaya kuka saba mun sai suke ba da hanzari wanda wannan hanzarin akbah min zambi ake ce al'uzuru akbah min zambi ai mu ba da san ranmu ba ne muka zo muka saba maka muka zo muna bautar ɗan maraƙi ba da ra'ayinmu ba ne ba da umarninmu ba ne ba da zaɓinmu ba ne abin ya fi ƙarfinmu ne ba yadda za mu yi mu da dan ta mu ne ai samiri ba zai ɓatar da mu ba a tutila saka muku wani ne ya zo ya ce zai kashe ku in ba ku bauta dan maraƙin ba to sai suka faɗi uzurin ai kaya ne aka ɗora musu min zinatil qaum wanda muka yi bayani imam ibn kasiri yake cewa um, hummilna bi dammil ha' ya karanta shi da bidammil ha'i da tashdidul mim hummilna kenan zai zama ala annahu fi'lun wa na'ibu fa'il sauran makaranta kuma wato suka karanta shi bi fatil al wato al ha wal mim ya zama fi'il wa fa'il kenan hamalna auzaran min zinatil qawm imam al-alusi a cikin tafsirinsa yace abinda ake nufi da alqawmun nan su ne ƙibɗawa al'auzar ana nufin al'ahmal al'ahmal ana nufin al'azam zunubai akan ce auzar ahmal ahmal askal ko azam zunubai abin da ya faru shine aron kayan kwalliya suka yi daga wasu mutane da ake cewa da su ƙibɗawa suka ari kayan kwalliyarsu da kayan adansu a wata sallah tasu ta idi za su fita daga garin masar za su je wani gari don su je su nuna suna da ado da kwalliya sai suka ari kayan mutane ina so mu gane ma'anar homilna a wuzaren min zinat liqaumin ne kayan kwalliya ne suka ara normal mutum in zai je wani guri na burgewa na shakatawa yakan ari riga yakan ari hula yakan ari takalmi ko zai je zance yakan yi aro da dai ana yin aro ban san yanzu ko ana yi Allahu alam ana dan taba ko aka ce da suka zo a ran kayan sai suka yi dabara suka are shi cewa dan Allah a taimaka musu da aron wannan kayan kwalliya za su je biki aure za a yi kaga ashe tun a can a da idan za a yi biki za a yi aure ana yin ado ana yin kwalliya haka ne? ɗabi'a ce ta ɗan adam haka mutum yake yawwa in za a yi biki za a yi taro akan yi kwalliya wannan ra'ayi na farko kenan wace a waɗannan kaya da suka ɗauka kogi ne ya koro ruwa ya ɗauko su sai zubar da su a bakin kogi to kayan suwaye tun da kogi ne ya ɗauko ya zubar da su kayan suwaye sai aka ce kayan fir'auna ne da mutanensa ɗin nan da suka zo suka biyo musa ruwa ya nitsar da su kayan adansu da kwalliyar da yake jikinsu bayan sun mutu to kayan shine ruwa kogi ya kawo shi kayan banu isra'ila kenan sai su banu isra'ila suka ɗebe wannan kaya a matsayin ganima ne a ruwa ya kawo kaya sun samu ganima to kuma a wancan lokacin ganimar haram ce a gare su mu kun san a wannan al'umma ce ganima halal a gare mu shi yasa annabi ya ce wa uhillat liyal ghanaim ni an halatta min ganima specifically ganima a duk al'ummomin duniya gaba ɗaya annabi Muhammadu ne kawai ta zama halal a gare shi Allahu akbar so duk sauran al'ummomi kaya na ganima ba halal bane a gare su shi yasa shi yasa yake cewa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa ta zama masallaci kuma na iya alwala da ita ko tsarki a duk duniya in ba al'umman manzan Allah ba sauran al'ummomi gaba ɗaya sai dai in su je wurin da aka ware dan ayi sallah amma ka kai yanzu kana tafiya a cikin daji zaka tsaya kai garga mata sala wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura in dai ƙasa ne in dai a ƙasa ne ko ina zaka yi sallah kuma zaka yi amfani da ƙasa kai taimama sauran ba a yi sai ruwa so sai suka ɗebe wannan ganima kaga tunda ba halal bane gare sun yi me sun yi laifi sun yi laifi to shine abinda suka ɗauka ɗin nan tunda ba nasu bane almuhim da yanzu mun fahimci ko dai kayan aron ne suka karɓa sun cinye ba nasu bane sai suka zo shi kuma samiri sai ya ziga su ya umarce su ya ce su zuba su a cikin wuta su ƙone ba su jira umarnin annabinsu ba tunda kuna da annabi kuna da manzo da zai ba ku umarni ya ce ku karku ya kamata ku shira umarninsa shi yasa suka ce faqadhafnaha faqadhafnaha me ma'anar faqadhafnaha muka jefa wannan kaya a cikin wuta bi tawjihi min samiri samiri ne yayi musu tawjihi ya sa suna bautar dan maraki kuma yasa suna suka yi wannan barnar fa kadhalika al-qasamiri imam ibn kasir ya ce waɗannan jahilan mutane uzurin da suka bayar wai su suna taka tsantsan ne tawarra'u an zinati Allah alqibt sun yi taka tsantsan dangane da amfani da kayan kwalliyar waɗannan kibtawa suka zubar musu da kaya suka dawo kuma suna ci gaba da bautan ɗan maraki yanzu ka lura imam ibn kasir ya ce abinda nake so ku gane sun kyamaci ɗan ƙaramin laifi sun dawo sun fada babban laifi yanzu samiri ya sa su su kyamaci yin amfani da kayan da ba nasu ba kayan kiftawa amma kuma ya dawo ya umarce su rinka yin shirka yau ba gwanda ya ba su je su rike wancan kayan ba ko ba ka bane ba to shine ibn kasir yace tawarra'u anil haqiri wa fa'alul amra al kabira suka yi taka tsantsan akan aikata ɗan ƙaramin abu amma kuma suka zo suka faɗa mai akan babba kamar yanzu mutum ne zai ce shi wallahi a aurensa ba zai yi bid'a ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba shi baya bid'a a aure shi baya kaza amma kuma yana ce yana bautar kabari ko ba ka bane ba amma duk sati yana zuwa ya je tsuguna roƙi kabarin shehunsa ko waliyinsa ko wani akar makallawansa to kaga kaga ai gwanda waccar akan wannan ba daidai bane a shari'a mutum mutum ya nuna takatsan akan wani abin da bai kai ya kawo dan dan karami ina fata ana fahimta amma yanzu yana afkawa yana fada mai babban abu yanzu kamar yan shi'a ne ai su zo suna fada da gwamnati suna zagin shugabanni suna la'anta suna tsine musu albarka saboda su suna kyamar suna ganin wai ai ba gwamnatin musulunci ba ne wai a tasu fadar ba gwamnatin musulunci nan ba gwamnatin musulunci ba amma kuma suna wayan gari suna tsinewa abubakar da umar da nana aisha suna la'anta suna cewa kafira ce mazinaciya ce a can sun nuna sun kyamaci mu'amala da gwamnatin dagutu ko ba haka suke faɗa ba to nan kuma an zo an sa suna suna bautar Allah da da tsinewa sayyidina abubakar da tsinewa sayyidina umar da tsinewa nana aisha da bautar kabari asalin bautar kabari da kuke gani daga shi'a ya fito kar ku dauka waɗancan mutanen su ne suke abin nan asalin bautar kabari daga shi'a ne a cikin yan bidiyoyin wannan zamani a gaba suke wajen bautar kabari kuma alamu za su nuna muku ai yadda ake sa ko mutuwa aka yi a ɗauko gawar mutum a sa fure a ɗauko hotonsa a sa a a ji abin da mutum a- a a kafa fure da fulawowi a zo a tsuguna gindin kabarinsa ana roƙonsa ba ku gani ba ana yi ibadatul qubur bauta a kabarurka so ka buga wannan misali akan abubuwa da yawa ta yadda mutum zai kyamace wani abu yana ganin laifi ne ya guje masa amma sai ya je fada cikin wani babba wannan kuma kuskure ne babba kwarai da gaske amin sannan Allah tabaraka wata'ala ya mana bayanin abinda wannan mutumi samiri ya yi musu na wannan kayan kwalliya to me faru ne wai فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
yanzu ba sun ɗauki wannan kaya sun zuba a cikin wuta ba ashe makirin mutum ne samirin nan a kisar akwai a, wato akwai an kawo wani labarin da ya kamata a fara kawo shi sannan a kawo bayanin da muka yi to amma dai za ku fahimta yanzu an dawo a yi mana bayanin asalin shi wannan ɗan maraƙin yaya aka yi shi فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار sai samiri natijar jefar da wannan da suke cikin wuta wannan kayan sai ya kera musu dan maraƙi na mutum mutumi mutum mutumin dan maraƙi da wannan kaya ijilan shine dan maraƙi din mai gangan jiki lahu khuwar har ma yana da sauti abun mamaki aka kera dan marakin samiri ya kera shi kuma sai aka ji yana fitar da sauti a a babbar magana to ku lura da tsafi ku lura da tsafi yawanci in an ce maka an yi sihiri ko an yi tsafi to ana kama wani abu ne abnormal abinda baka saba da shi ba haka yake ba sai a zo a yi maka shi a ida ka gani asali wuka in an sa za ta yanki mutum wannan fatar gangan jikinmu wannan wuka zai yanka ta wannan asali kenan amma yanzu mutum ya je wani surkullen sai wani tsafa-tsafan sai zai ta yanka ba zai yanka ba wannan harshen sai mutum ya jawo shi waje ka gan shi gashi gajere amma ya maka tsafi sai ya ja shi har wani mai kyamarar nan dogo wannan kan in ka gamu da mai tsafi sai ya cire maka shi gaba daya cat ya cire shi sai ya daga ma ya rike maka shi da hannu kuma kaga yana magana jasadan lahu khawar sai ka ce kai wallahi kaga kaga kan ne yake magana amma fa ya cire kan yanzu mu a ƙasar nan mun sani a kudancin ƙasar nan ai akwai kabilun da matsafa ne gawa tashinta suke yi kamar ya mutum ya mutu akar makalla kowa ya sani an yi bikin binnawa ne ya mutu gawa ne wallahi idan suka je suka yi wani sihirinsu sai ku ga gawan nan ta tashi ta miƙe tana tafiya ta taka ta zo har gaban ku ta yi rawa ta koma wannan wani dan uwa yake gami ya ce malam a ido na na gani gawa ce a kabari za su tashi ta a ƙasar nan fa kuma mutum ne irinka tsafi sihiri to da wannan ake dulmuyar da mutane sai a sa su zo suna yin bauta ga wani ba Allah ba saboda suna ganin wani yana da wani iko da zai yi wani abin da Allah ne yake yin shi to kar ku yi imani da tsafi kada ku yadda da sihiri kada ku yadda da bukanci kada ku yadda da rufa ido yanzu wannan aka ga tarihi yanzu da ku muke karanta kayan kwalliya ne min zinatil qaum suka karbo aro suka zuba su a wuta daga kayan kwalliya yanzu gashi sun zama dan marage kuma jasadan lahu khuwar ma ma'ana lahu khuwar lahu saut yusma ana jin karan dan marage sautun ka sautil bakari sauti kamar sautin saniya kuka irin na saniya daman dan marage ne to me faru wasu suka ce ibtila'i ne jarraba wasu malamai suka ce Allah ne jarrabe su Allah ya halicci rai a jikin wannan dan maraki da samiri yayi shi ma dan ibtila'i ya daɗa ɓata da halaka sai Allah dan jarraba al-imtihanu wal ikhtibaru kawai sai Allah yayi wa wannan dan maraki rai ba samiri ne busa masa rai ba Allah ne busa masa rai kauli na biyu suka ce a lam takun bihi haya dan maraki bai da rai a jikinsa amma samiri ya kware ne wajen yin mutum mutumin dan marakin sai ya yi masa wasu ƙofofi a jikinsa ƙofofin da idan aka hura masa iska ko iska ta ratsa shi kawai sai aji yana kuka ina fatan kana fahimta ko yanzu in ka kafe wani abu kai masa kofofi ta nan ta nan haka in iska tana buga shi zaka je yana yana to waka ce wasu malaman cikin bayani suka ce ƙwararre ne wajen makirci shi samiri da haka sai wannan dan maraki sai ya masa wani yayi shi da wani sinadarin da idan iska ta buga shi zai rinka yin ƙara kaman kukan saniya banu isra'ila suna kallon wannan dan maraki da samiri yayi kawai sai suka ce a haza ilahukum wa ilahu musa fanasi ai wannan shine ubangijinku abin bautar ku ai shine kuma ubangijin musa ku bauta mashi Musa ɗin manta Allah nasa yi a nan ya tafi wani wuri wai ya je karɓo a taura shi ne fanasi ɗin haza ilahukum abdamir huna yarji haza yushiru ila al'ijil a wannan shi ne ubangijinku kuma wannan shi ne ubangijin musa ɗin fanasi ya tafi ya bashi ya manta shi yana nemansa a wani wuri gashi a nan wannan fanasi abdamiru yarje ila musa kenan ya'udu ila musa cewa da suka yi haza ilahu kuma ilahu musa yana nuna wautar waɗannan mutane gaskiya da rashin ladabi tare da annabinsu in ban da rashin kirki ba annabin da yake kiran ku ku bauta wa Allah ku dawo ku ce wai ai shi kansa ma ga ma Allah nasa nan manta shi ga Allah nan wannan me ake so a ce kenan dan Allah wannan yana nuna su'ul adab ma'ana bihim ba su wadatu da bautawa dan maraki kadai ba bal sai da suka yi da'awar cewa wannan annabi da yake kiransu zuwa ga tauhidin Allah wai wannan shine Allah da shi ma Musa wai bautar dan marakin yake wai manta wurin da Allah nasa yake shine tafi can ya zaɓi wasu wai su raka shi zai je wai ya gana da Allah yana ta neman Allah to ga Allah anan shi yasa kawai suka ce su bari ma su ci gaba da bautar subhanallah wannan abu yayi muni kwarai wasu malaman wajen fassara aya suka ce fanasi wanda yayi mantuwan nan ana nufin samiri ne fanasiya fanasiya bi ma'ana at-tark kenan zamu ce ترك السامري ما كان عليه من الإيمان الظاهري ونبذ الدين الذي بعث الله معنى الله yana nufin cewa samiri ya bar addinin gaskiya ya bar abinda annabi Musa ya zo a kai ya watsar da addinin gaskiya ya kama bautar dan maraki kuma yake kwadaitar da mutane akan bautar dan maraki amma walƙaulul awwalu arjahu fassara farko da na muku ita tafi irin jayi daga jin fassara ma za ku ji ta farkon ta dan fi daɗin zama to haka malaman tafsiri suka faɗa Allah ya musu rahama kuma shine aka ruwaito daga salafus salih haka imam ibn jarir imam mufassirin a cikin tafsirin sai faɗa yace wa aulal aqwali bi sawabi indana an yakuna fa nasiya khabaran min Allah ta'ala ani samiri wa annahu wasafa Musa bi annahu nasiya rabbahu ma'ana shi samiri ne yake cewa ga bautan nan da banu Isra'ila wannan shine abun bauta Musa ya manta Allah ne shi ma ya bar wannan kenan kuma wai wannan dan marakin shine wanda Musa ya tafi neman sa to ga gaskiya ta zo nan ku watsar da ƙarya kenan subhanallahi da yace li ijma'il hujjati ala min ahli ta'wili alayhi malamai sun yi hujja sun yi ijma'in hujja su ma fassara qur'ani kenan akan wannan fassara din kuma yace saboda bayan an ambaci Musa yace huwa an yakuna khabaran min as-samiri anhu bidhalika ashbah min ghairihi to shine sai Allah ya ce mai akaramka Allah
فأوجس في نف... أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا sai Allah ya dawo yake yake yake nuna wautarsu afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawla su yanzu su ba sa gani wannan dan maraki baya iya dawo musu da zance in sun yi masa magana baya amsawa ya za ku yi ku bauta wanda za ku yi mai magana baya amsawa baya juyo muku da magana in kun yi mai magana wannan wace irin makanta ce wannan kuma ba su gani ba cewa wannan dan marakin la yamliku lahum darran wala naf'a bai mallakan cutarwa gare su ko amfanarwa gare su wannan ana nuna jahilcin su da gaba wautarsu da su'ul adab mummunan ladabinsu iya makantar basira ta ƙare anan ha'ula isufaha lam yaftinu ba su fahimta ba ba su faɗaka ba wannan al'ijilin ladhi ittakhaduhu ilaha dan marakin da suka rike shi a matsayin Allah la yastati'u an yujibahum idza sa'aluhu aw khatabuhu baya iya ba su amsa in suka tambaye shi ko suka yi magana da shi sannan kuma la ya ruddu alaihim qawlan yaqulunahu lahu ba sa baya iya mayar musu zance in sun gaya masa ya za ku bauta ubangiji kun ce shi ubangiji ne baya iya wannan kuma la yamliku lahum shay'an min ad-durri wala min an-naf' ko cutarwa ko amfani ba za su bai mallaka gare su ba shine can inda Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim عجلا جسدا له خوار الله يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين الله يبعد الأباري أوتا آية cikin suratul araf yace mutanen annabi Musa bayan ya tafi ganawa da ubangijinsa na haƙiƙa ittakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim kaji wannan huliy wannan kayan kwalliya da muka faɗa ijlan dan maraki jasadan lahu khuwar mai sauti Allah ce alam yarau annahu la yukallimuhum yanzu su basu gani ba ko magana baya yi wannan dan marakin baya iya musu magana wala yahdihim sabila kuma ba zai shirye da su hanya ba ittakhaduhu wa kanu zalimin sun rike shi Allah alhali sun kasance azzalumai sannan Allah tabaraka wata'ala sai kuma yanzu zai mana bayanin matsayin annabi Haruna akan waɗannan jahilai mutanen annabi Musa waɗanda suka rika bautar dan maraki mai Allah ci ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاك حتى يرجع إلينا موسى
الله يكتشوا ولقد قال لهم هارون من قبل حقيقة هارون النبي هارون كان wannan wato rantsuwa ce kasmiya ce mu'akkada lima qablaha ai wallahi laqad nasaha haruna alayhi salam abadat al-ijli min qaumihi ولقد قال لهم هارون من قبل والله annabi haruna tun kafin lokacin annabi musa ya dawo ya yi musu nasiha cewa su daina bautar dan maraki min qabla rujui musa ilayhim ne ya qaumi innama butintum bih ya ku mutane na wannan batata ku wannan kafirci naku innama huwa bi sababi ibadatikum al-ijl kun fitinu an fitine ku da wannan dan maraki kun bata saboda bautar dan maraki kun halaka saboda ka ya zama muku fitina lalle an jarrabe ku da shi me ya jarraba ku da shi ta yanda kuke bauta wani ba Allah ba ku sani wa inna rabbakumur rahman ubangijinku da ya cancanta ku bauta masa shine ar-rahman al-wahdahu al-mustahiqu lil ibadati wat ta'a shi kadai shi ya cancanta ai masa bauta kuma ai masa da'a ku lura a cikin wannan ayar Allah ya hada lafazi guda biyu masu muhimmanci ar-rabb da ar-rahman ko ba haka bane inna rabbakumur rahmanu wa inna rabbakum lalle ubangijinku shine ar-rahman dan me yasa ake haka li jazbihim nahwal haqq dan a jawo su su fahimci gaskiya kuma a karkato su a musu fadakarwa cewa duk lokacin da suka tuba suna da wani ubangiji mai karban tuba dan shine ar-rahmanur rahim wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni kubini kada ku saba mu ka duba haruna yayi aiki wannan duk lokacin annabi Musa fa baya nan yana can fattabi'uni ku bi ni wa ati'u amri kuma ku yi da'a wa umarnina matukar kuna so ku samu rabauta to kada ku saba mu kuna so ku tabbata akan gaskiya kada ku saba mu kuna so ku zama masu tauhidi ku watsar da bautar dan maragi kuna so ku zama akan abin da annabi Musa ya tafi ya barku to ku bi abin da ya bar ni a kai da ni ne wakilinsa wannan nasiha hakima nasiha mai cike da hikima daga haruna wallahi ba su karɓe ta ba lam tajid uzunan saghiya bas nasihar ba ta samu kunnuwa masu saurara masu karɓa ba barma sai suka mayar masa da martani ta hanyar ainihin wato ci gaba da rayuwa akan bata din da kuma rena masa hankali da tunaninsa ta yadda suka ce da shi lannabraha alaihi akifina mu ba za mu taba gushewa ba ai sanastamirru ala ibadatil ijli mu fa haruna za fa mu ci gaba da bautar dan maraki wa sanuwadhibu ala hadhihi ibada muwadhabatan tamma kuma za mu lazimci wannan ibada lazimta cikakkiya hatta yarji'a ilaina Musa har Musa ya dawo mana fa nara ma za su yakunu minhu in Musa ya dawo ma ga me zai wannan ya bayyana jahilcin waɗannan mutane da toshewar basirarsu da rashin ladabi ga annabi ka duba irin magana da suke gaya wa annabawa to wannan shine sharrin ba yahudi kenan ba su respectin babba shi sa malamai suke cewa duk wanda kake yake da ɗabi'a ta fandara da gantsara yana iya buɗe baki ya faɗi kome akan shugabansa ba tare da jin nauyi ko kunya ba to yana da wata sifa daga cikin sifar yahudawa sun nuna bai sai musu nasiha ba ka duba fa annan musa fai bashi wakili in har annan musa yana da daraja a wajensu amma wallahi a'a suka ga cewa bai cancanta yi nasiha ko ai mai da'a ba tare da kuma in kun lura da wannan usubin yanzu akwai fada a ciki annabi haruna ya yi fada a nan ya yi yaji ya yi zafi a nan ya yi amfani bi altaf mantik altaf mantik firci mai mafi taushi ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي يا قومي يا قوم تاني إنما فتنتم به كركم من تافا بتنوا كيد وانا وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري كبيني يكرا يسو سسان الله يكرا يسو su san annabi shi yasa ce fattabi'uni sannan ya kira su zuwa shari'a shine wa ati'u amri ku da umarni na wannan tartibi ne mai kwarai da gaske abu na farko dama abin da ake so yayin da mutum ya fandare ya bata to ka fara yi mai wani abin da ake cewa izalatu shubuhat ku rike wannan ababi na ka'ida malam Allah ya kiyaye duk wanda ya bata a cikinku ko ana tunanin wani ya kauce wa hanya to ba fada za a rufa shi da shi ba ba cin mutunci ba ba zuwa za a ce masa kai yanzu Allah za ka bar bauta kai yanzu manzan Allah za ka kibi kai yanzu ka za ka yanzu a'a izalatu shubhat shubhat da ta ɗauke shi ta me da shi kan wannan batan da kai kake ganin bata ne to yi ƙoƙari ka rushe wannan shubhar ka kawar da ita misali akwai wani ɗalibi na ne a wata jiha yana zuwa gurin karatuna yana sauraron wa'azuka yakan ce in bashi littattafai ma nakan bashi littattafai sai littattafai na bashi saboda na ga ɗalibin ilimi ne yana da ƙoƙari ina mutunta mutumin nan ƙwarai da gaske wallahi kurin wata rana sai aka ce min ya zama ya zama ɗan ƙur'ani yuna yanzu zagin hadisi yake kata-kata kuma yana confronting kowaye ya ce in wani ya isa ya zo ya nuna masa akwai wani abu wai bayan ƙur'ani a gaya masa haka yake faɗa wannan hayaniyar wani buhari wani muslim wani waye-waye wallahi ya kafe kam to su yan uwa wasu da suke tare da shi abinda basu gane ba sai suka mai da abin fada kafirtawa nusus na wanda da ya kaurace wa hadisin annabi bai zai gane a haka ba tambayan sai kamata a yi me dalilinsa sai na kira shi duk ya zo a tsorace ya ɗauka zan yi ta masa kaza masa kace-kace masa kaza abinda na fara tambayansa sai na ce masa kai ko me ya ɗauke ka ka bar waccar hanyar da da kake kanta yanzu ka dawo wannan hanyar me ya ɗauki hankalinka me ya burge ka a wannan tafiyar me ya ƙazantar maka wacce tafiyar sai ya saki ciki eh ni wallahi ba wanda ya taɓa gaya min wannan magana in ba kai ba yanzu na san cewa in ma akan kuskure nake ana so ne in gane amma inda a shekara ana jamu wani hadisi wani aya ana ta jamu ana cewa kaza ce wallahi ba ba ba ba ba abu na mani Allah ya riga ganar da ni wai Allah ya riga ganar da shi kuma wallahi yanda na gan shi malam a tsakaninsa da Allah yake wannan abu tsakaninsa da Allah ya fahimta sai yake wannan abu dama magana littafin fiƙe wannan kam yanda kaga bola yayi wake magana littafin fiƙe wani wani wani wani wani ahalari wani kawaidi wani ishmawi wani wani malam wani ya ce kaza mu dawwana tab ai ba a maka musu wannan hadisin ma rugurguje suke ya zauna ya ta kawo wasu abubuwa ya kawo wannan ya kawo wannan lokaci bai zai yi ba duka wasu shubuhat ne wanda suke kan wannan aqida su ne suke doddora su akai kuma in ba sun samu malami mai iya bayani da gamsarwa ba bai zai iya musu bayani su gane ba kuma da ƙura'anin za su yi ta kawo maka ayoyi ai Allah ya ce a cikin kaza ai Allah ya ce a cikin kaza ai Allah ya ce a cikin kaza to babban kuskuren da suke fada su yan qur'ani su ne yan kalakatu kaga ba su yadda da hadisi ba hadisi fassara qur'ani ne to shi shi suke cikin bala'i duk yanda zaka fassara qur'ani to ba za ka kawo musu hadisi ka ce ya ce kaza to ai ba su yadda da hadisin ba to za kuma ka kawo musu ka ce ibnu kasir ya ce kaza annabi ma magana annabi ma ba su yadda ba ka ce musu abin nan to babban kuskure Allah sa kuna ganewa shine to yanzu shi wannan anin da ka ce baka yadda da hadisi da ya fassara ma ko maganar wasu malamai magabata ba to kai kuma da fassarwa za ka yi aiki kaga shi zai zauna a karan kansa zaukin larabcinsa yadda i masa sai i fassara shi da kansa sai na ce to yanzu ni ka hana ni na aiki da hadisi kuma ka hana ne magana da magana da aiki da magana imamu malik ko imamu shafi ko abu hanifa ko imamu ibnu kathir ko imamu tabari wanda suka gabace mu ka bani wannan gayan qur'ani ayoyi to sai kuma na ce ka fassara mu sai ka fassara ni kuma in naga dama sai in ce ƙarya kake ba daidai ka fassara ba to yanzu in mun yi musu ni da kai kai ka ce daidai ne ni na ce ƙarya kake to waye zai mana alƙali sai shiru kaga dai kai baka da dalilin da zaka lazumta mun dauki fassarar ka to kuskuren da suke fadawa kenan su watsar da fassarar qur'ani da annabi yayi da sahabbai suka yi da tabi'i tabi'ina da tabi'ai suka yi sai su su dau fassara tasu fa bi ayi hadithin ba'da yu'minuna da wani zance za su yi imani bayan sa ma'ana wai qur'ani ya ce wai kar ai imani da kowace magana kaga wannan fashin bakin cewa ƙur'ani ya ce kada a yi imani da kowane zance in ba shi ba daga ina ya fito kuwa ya fassara haka abinda za ka yi mamaki wallahi na taɓa tattaunawa wata muƙabala ne da wani malamin jami'a malami na jami'a lakcara ne lauya ne a wata jami'a amma yana da wannan aƙidar ya zo ya zauna yake gaya mu wannan magana muna maganar shi abu na farko da na fara ce masa na ce ya karanta min wani abu na alkur'ani kawai kuma da manufa na yi dama ya karanta min saboda me daga karatun nasa ma na ji ya ma iya karatun ƙur'ani ko bai iya ba warai kuwa to ba da shi yake kafa hujja ba tunda da ƙur'ani yake kafa hujja to ya karanta min wani abu a ciki na farko dai bai haddace ba na ce yanzu kai kana jayayya akan wani abun da shine littafinka kuma baka ma haddace shi ba wallahi ban haddace ba to bude ka karanta mu sai ce wallahi shi bai iya karanta larabcin ba amma ga qur'ani na boko wa inna rabbakumur rahmanu dinnan w a i n a r a b rabbakum k u m u da haka ba a haka aka rubuta masa transliteration na ce yanzu kai don Allah kai don Allah kai wa kanka adalci ka taimakanka wannan rubutun wa ya rubuta maka shi wannan kalmomin a b c d e f g waye baka ka san dai ba gidanku aka kirkire su ba to yaya za ka ƙi ka yadda da maganar annabi da aka gaya maka da isnadi ingantacce ka yadda da wannan alphabet ɗin da aka baka kuma kake karanta ƙur'ani da shi fi sabilillahi ba eh ba yace bai yarda da hadisi ba bai yarda da maganar malamai ba to ya aka yarda da wannan abu na biyu wace aya ce ta ce kada a yi aiki da hadisi sai ce eh kawo qur'ani kawo qur'ani ya dauko qur'anin shi da wata mace suka zo ba zai iya karanta fa ayar ba sai ya budo wurin kuma ya karanta da Hausa da ya karanta da Hausa wajen fassara ce to wannan fassara a ina wa ya fassara maka ita shi ya fassara na ce to ya zan yin ɗauki fassara kan watsa da ta annabi in watsa da ta sahabi da tabi a wannan kadai ya isa ba tare da dogon turanci ba in kun lura automatically dan kalakato yana nuna maka kada ka yadda da magana annabi ka yadda da maganarsa yanzu duk maganganun da su suke faɗa to daga waye waye faɗa su dai ba za su ce tabi'i ya ce ba su ba za su ce sahabi ya ce ba to daga su ne kenan da malamansu yaya kawai mutum zai zo raba ka da magana Allah raba ka da magana annabi ya haɗa ka da maganan wani wannan logic ɗin kenan ban sani ko yan uwana suna fahimta to shi annabi haruna ya musu wa'azi yace wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri ya bi musu dalla dalla suka ce a a su ba za su bari ba lan nabraha alai akifina hatta yarji'a ilaina musa to sai Allah ya yi bayani shi kuma ga annabi Musa ya dawo farmakin da ya kai wa annabi Haruna ransa ya ɓaci saboda an rabu da tauhidi wannan sai yake nuna mana annabawa ba sa wasa da sha'anin tauhidi ko ɗan uwansu ne danginsu ne suna ganin ba za su kyale shi ba sai sun masa magana ka duba haruna ya yi iya kokari da ku muka karanta yanzu amma bari ku je abin da annabi musa ya ce masa me ya ce masa قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا haka ألا تتبعني أفعصيت أمري
annabi Musa yana dawowa kala ya harun sai yake cewa ɗan uwansa haruna a bisa babi na zargi da suka ya kai harun tare da ɓacin rai meye ya hana ka kai mukawama su kai fito na fito da su waqta ra'aitahum dallu a lokacin da kaga sun bata bi sababi ibadatihim lil ijl saboda bautar dan maraki da suke yi me yasa ma mana aka iz ra'aitahum dallu me ya hana ka lokacin da kaga sun bata kuna fito da su ka nuna musu abin da suke ba daidai bane ba Allah tattabi'ani wannan karfafa zance ne tambaya kuma yake yi me yasa baka bi ni ba lokacin da kaga sun dawo suna bautar dan maraki me yasa baka biyo ni ba ka duba fa annabi Musa ya ce me yasa ba a bi shi aka gaya masa ba a bi shi a gaya masa mutanensa sun bata afa asaita amri saba wa umarni na za ka yi ko ka yi wannan inkari yake masa mallazi mana aka min an tattabi a fil ghadabi alaihim lidinillah me yasa baka bi ni ba don nuna fushinka a kansu dangane da abin da suka yi wa addinin Allah hina ra'aitahum akifina ala ibadatil ijl yayin da kaga sun ainihin kafu suna bautan ɗan maraƙi yanzu umarni na ne ka saba min da na tafi na barka akai ba ya ce ukhlifni fi qaumi wa aslih wala tattabi' sabilal mufsidin ba ka zama halifa ta a cikin mutane idan sun yi ba daidai ba ka gyara kar ka bi hanyar batattu masu barna kuma ba na umarce ka ka zamanto salb akan addininka mai riko da gaske da addininka ba samuwarka a cikinsu suna bautar dan maraki wannan sakaci ne yaya suna bautar wani Allah kuma kana cikinsu kuma baka bi ni baka je ka gaya mu wannan sakaci ne akan abin da bai kamata kai sakaci ba kamar dai wannan bayani na annabi Musa yana gaya wa ɗan uwansa wannan magana cikin fushi ne ransa ya ɓaci ƙwarai da gaske kuma yana ganin bai kamata ya ɗaga musu ƙafa ba ko da abin zai kai ya yaƙe su ne ya kamata ya yaƙe sun da sun dawo suna shirka Allah sarki yanzu ne shi kuma dan uwan zai fara bada amsa ga dan uwansa shi kuma sai amfani da lafazi mai taushi shi bai fushi ba shi bai bai nuna duk kokarin da nayi ba ga abin da nayi ba fi sabilillahi da ya tsatsu abin da mutanen nan sai kokari ko ka zo ka hawan da fada ka za ka a ba ka yi ba arama me ce قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي haka dai إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي na'am قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Allahu akbar قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس wa inna وإن لك موعدا لن تخلفه na'am وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو Allahu akbar وسع كل شيء علما kadhalika كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق Allah karim وقد آتيناك من لدنا ذكرا me ya sakamakon من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا na'am خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afwa lokaci bai zai bari mu bada amsar da annabi haruna ya bayar ba sati mai zuwa insha Allah wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa